إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar litini yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 26 ga watan hudu haka ne da shida ne 26 ga watan hudu shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na takwas a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta alfaru islamic academy da ke nan uwar dosa a cikin garin kaduna muna tafsiri a cikin suratul bakara mun yi ayoyi guda goma sha shida insha allahu ta'ala za mu tashi a aya ta goma sha bakwai ke kafin mu fara akwai tambaya da aka turo da ita a nan a rubuce mai tambaya tana cewa ne assalamu alaikum malam mijina ne tun da na aure shi baya son yin sallah bai damu da sallah ba kuma idan azumi ya zo baya son yi sosai ko da ya sha azumi kuma baya biya daga baya sannan baya biya min hankokina na aure kuma na kai karan shurin iyayensa ba su ɗauki abin da muhimmanci ba kuma ni ba ni da iyaye shi ne nake neman shawara daga gare ka wannan karki na cikin jarabawa kwarai da gaske saboda abu na farko da ake ma kowane bawa da sabi da shi take sani idan ta yi kyau ne sannan sauran abubuwa su yi kyau a wani wurin ma'anin su ba su wanke cewa bambancin da da waɗanda ba mu ba shi ne sallah don haka wannan gaskiya jarabawa ce da girman gaske kuma shawara da da kika nema shi ne na farko dai karki dena wurin yi masa nasiha da yi masa wa'azi so da yawa wani akali sai aka rinka matan adam fada da nasiha da wa'azi baya dauka har sai an samu wani mukarana wani abu ya gitta daga nan sai wa'azi ce musamman wani lokacin za ta gauni ta sabon Allah ai ta mai wa'azi daga ran da wani rashin lafiya ya leka bodan lahira ya dawo sai ka ga mutum ya dawo har na baya yana kokarin da zai biya su da haka abu ne na farko shine karki dai da yi masa nasiha da abu na biyu shine ki dage da addu'a musamman a ƙarshen dare to da akwai alamar taurin rai da kangarewa a tare da mutum abu na uku shine ki duba yiwuwar idan akwai wanda ya ka iya jin maganar su ko da ba iyayen shi ba dan wani ya kan iya raina iyayen shi ba sai daga abokin shi duk abin da ya faɗa masa kuma yana aiki idan kin sa akwai irin waɗannan mutane da suka iya yi masa tasiri kuma mutane ne da za su iya faɗa a koda cikin hikima ne da siyasa ba sai sun fito da abin sarari ba da ke da taimakon Allah ma waɗannan mutanen magana wanda suna iya tunkarar su da shi amma ku shakka babu wannan abu da ke fitina ne da girman gaske musamman a ce mutum ya sha azumi da gangan kuma ba da wani lalura ba gaskiya wannan hatsari ne a cikin rayuwar musu muna roƙon Allah ta'ala shirye da shi da mu baki da za mu tashi kamar yadda na faɗa aya ta goma sha takwas ne ko matsalukun da matsalin da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faro yana magana akan mutanen da suke su ne munafikai yana faɗin halayyansu da irin sifofinsu kuma kun sani dukka abin da Allah ta'ala ya kawo shi a cikin alkur'ani to ko shakka babu kira ne gare mu na ma'aikata ko gargaɗi ne da halin da wasu suka shiga ba su tsira ba don mu mu nisance shi ko kuma a'a nasara ce da wasu suka ci ake sanar da mu hanyoyin da za mu bi kuma don mu riski wannan nasara domin hanya ɗaya tilo da take iya sadar da bawa zuwa ga Allah ita ce biyayya da daga cikin hikimar da yasa bai haifa ba kuma ba a haife shi saboda baya yi ma Allah nauyi ko wahala ya azabtar da mutum ko mun kusanci shi da wani abin kasa kamar yadda aka samu matan annabawa sun halice su Allah ta'ala bai ji kunya ba kuma ya buga misali da su yace dan wuta ne su ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة haka nan hatta a cikin tsatsan annabta sai da Allah ta'ala ya fitar da kaso na gidan wuta don ya zanto misali da wanda za su biyo baya ina nufi zuwa ga dan annabi Nuhu alaihi salam wanda Allah ta'ala ya sa ya fito ta tsatsan manzo na farko kuma cikin kulu da azmi min ar-rusul ko a manzannin su suna cikin kan shari'e a cikin waɗanda Allah ke aiko su amma duk da haka sakamakon mutunci da kafirci da dan sayi sai Allah ta'ala ya raba tsakaninsu har a wani wuri ke cewa da shi innahu laysa bil ahli shi wannan ba baya tare da kai baya cikin iyalan irin wannan dabi'a wanda take mummuna ita ce a nan Allah ta'ala ke bayyana ta irin wanda munafikai suke da shi da ya faɗe su a baya ce in sun haɗu da masu imani su ce ana tare in sun koma wurin mabarnata 'yan uwansu su ce ai tare da ku kuke sanu dai kawai muskilanci muke ya za a shiga cikin waɗancan da ake cewa a lokacin da jama'a ba da su ha imani kamar yadda waɗancan suka yi sai Allah ta'ala bayan duk ya faɗi wannan dabi'u nasu sai yake kamanta su da cewa masalukum misalin su munafikan nan da masalin da sauka da lara kamar misalin wanda ya sha wahala ne wurin rura wuta walamma a ba'ad ma haulahu a yayin da wutar nan ta haske abin da ke daura da shi da haɓar masu nurihim ya Allah ya tafiyar da haskensu wata rakaku ya kyale su fi zulumatin a cikin dukkai layin su nuna ba sa ganin shirya wanda ta nace aiki a wannan aya Allah madaukakin sarki na nuna cewa lallai munafikai imaninsu a zahiri ne ba a zuci ba suna da imani na zahiri wanda ake gani a ɗauka su mutanen kirki suna sallah a sabon gaba da in sun yi magana za ta ɗauka su kowa imani da iya gobe tasma bi kauli in sun magana sai ka so ka ji za su ƙara cewa gaba saboda irin iya magana amma ba a cikin mata da mummunan manufa da suke cikin zukatan su Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi ba a daga baya a farko waɗannan munafikai sun shigo musulunci da kyakkyawar zuciya daga baya suka samu bacin zuciya wanda munafurcin su ya fitar da su zuwa ga kafirci wanda wanda ya sa suka wayi gari suna faucewa daga hasken imani suna koma zuwa ga abin da ke kafirci wanda wannan ba karamin hatsari ba ne a rayuwar mutum a same shi yana cikin musulunci daga misali kuma ya fice ya koma zuwa ga abin da ke kishiyar musulunci kuma duk yadda mutum yake jin ya isa da tsoron Allah da yawan bautan Allah dole ne ya rinka ji kansa tsoron mummunan ƙarshe saboda annabawan Allah ma da kansu sun rinka yi ma ‘ya'yansu wa'ayi da wasiya da cewa wala ta mutunna da wa an ku yadda ko da wasa mutuwa ta riske ku face kuna masu yi wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ce suna sanin cewa imani na iya sun cewa ya sun ce ma mutum komin ƙarfin imanin ya samu Allah ta'ala da ya halice mu shi da kansa ya bi mu sanin haka sai ya lizinta mana mu dinga roƙon shi kada mu samu zaniya na imani yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma wannan yana nuna cewa shi ana iya samun annazar zamewar kafa da sanan da kuku cewa da ita imani na a tarihance ma wannan ya gaskata hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da akan ce da shi a Ar-Rajjal ibn Qutwa wannan ba Allah ya taso a cikin sa a farkon lokaci ka iya cewa shi sahabi abinda kadai ya haramta masa kasancewa sahabi shine bai mutu akan imani dama ana ce ma mutum sahabi ne kadai idan ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi kuma ya mutu akan imani da canza ba a bajjal ibn utuwa yana cikin mutanen da in ta kalli ibadar sa ma sai ta yi sha'awar irin ibadar amma wata rana suna zaune da annabi sallallahu alaihi a masallaci da abu huraira da sauran wasu sahabbai su bakwai sai annabi sallallahu alaihi ya kalle su ya ce an fa nuna min wani mutum ɗaya a nan a cikin girman haƙorin shi a wutar jahannama ya fi girman dutsen uku da kuke gani a nan gidan wanda ya sa hankalin sai tashi kwarai da gaske hankalin sai tashi matuƙa suka dinga tsoro wane ne wannan daidai duk da annan su ya faɗa to dole ne sai ya faru wa ma yanzu anil hawa wa illa wahyu Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye wasu daga cikin su suka rinka rasuwa cikin mutane bakwai duk wanda ya rasu annan sulasula shi ke masa sallah kuma ya masa addu'a kuma a ji ya faɗi alkhairi a kansa kuma wanda ya nuna ba shi ba ana cikin hakanan sai kwatsam shi ko manzo Allah sulasula ajali ya saukan masa ba tare da su bakwai sai sun gama mutuwa mutane biyu kadai suka yi saura daga Abi Huraira sai Ar-Rajjal ibn Abu Huraira duk sanda ya tuna wannan hadisi yakan kwanta ya rashin lafiya ya jinya matuƙa saboda ya san dai ko shi ko a bajjar sai wannan hadisi ya gaskata a kan ana cikin haka sai aka samu akwai musailama ke kaza ya rikya ya da awon allantaka sai na abubakar ya aika da runduna ta ke ta yarda shi lokacin da zai aika runduna sai ya sa a bajjar ibn hulkuwa da zamto shi ne kwamanda na wannan runduna kun ga hoton mutumin da za a sa shi gaban mutane a cikin yaƙi ya nuna yana da jarumta yana da isa yana da jajirce amma dai a takaice lokacin da ya ga irin dukiya da duniyan da musailama kazzab ya tara buɗan bakin su sai kalli sauran wanda aka turo sai jagorance su yaƙi ya ce da su ko abubakar da ya ga irin wannan shigaddiyar dukiya da ya bi musailama suka ce me kake ne ya ce ina fita daga musulunci da bi musailama suka ce to abinda kadai zai iya haramta mana mu kashe ka shi ne kai ne jagora dole mu koma mu sanar da sai ka a takaice ana haka suka koma suka sanar da shi a ƙarshe dai yaƙi ya haɗa tsakanin su zai bin al-qattab yayin sai na umar da uwansu ɗaya uwansu ɗaya shi ya kashe abrajal ibn mantuwa a wurin yaƙi kuma a matsayin abrajal kafiri shi zai yana kun ga irin wannan yana tabbatar da cewa ashe mutum na iya samun zaniya mutumin da ya salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sami Allahu liman hamida yana cikin mamun da suka ce rabbana wa lakal hamd a ce an waye gari yau saboda wani abu na duniya ya sukuce ya koma cikin kafirci wannan yana da ban tsoro kwarai da gaske fiye da mutumin da ke rayuwa irin wannan zamani da mu muke rayuwa a cikinsa a takaice dai wannan ayoyi suna mana misali da su saboda mu ma mu shiga taitayinmu mu kimtsu zuciyarmu da irin abin da shi ne Allah madaukin sarki yake nufin mu da mu yi inda Allah ke faɗin cewa suna ficewa suna fagaucewa a cikin dubbai na fata amma ba tare da su suna jin haka ba saboda kwaɗayin abin duniya da yake cikin zukatansu kuma ba sa yin dogon tunani ballantana har tunanin nan ya ba su damar su fita daga munafurci domin akwai irin tunani da lissafin da idan dan adam ya yi akan wani aiki da yake kai to za ka ga zai gane cewa karshe ko wannan aikin ba zai haifar masa da ɗane ido su munafukai ba sa irin wannan zurfin tunani ba sai wannan ya sanya Allah ya siffanta ya kamanta halin su kamar mun halin dare ne wanda yake da duhun gaske wanda a cikinsa wani ya kura wuta mai girma don ya samu ya da wannan duhun dare din kuma ya samu haske da zai ga gabansa amma a lokacin da wannan wuta ta ruru kuma ta haska abin da yake daura da shi sai Allah ta'ala ya makantar da su ta hanyar kashe wutar sannan kuma su waɗanda suke cikin duhun Allah ta'ala ya bar su a cikin duhun da ba sa ganin komai ballantana su gane hanya har su samu mafita daga ciki wannan misali ne da Allah ta'ala ya yi wanda kuma abin fahimta ne kwarai da gaske a sarari da dukkanin mutumin da ya rayu a irin wannan wurare sannan shine Allah madaukakin sarki yake bayanin su da cewa summun tsufa nan kana ganin su summun kurame ne duk abin da za a gaya musu na ayoyin alkur'ani ba jin su nasu ba su sauraron gaskiya ballantana ma su yi tunani game da abin da ya shafi gaskiya duk mutumin da akwai a ɗarsashi na imani ko yaya ne a zuciyarsa a so da yawa idan ya ji magana ta gaskiya ko wa'azi takan iya dawo da shi daga kan wani barna da ya daɗe a kai ya dawo ya fi gaskiya mai saban Allah wanda bai da cutar munafurci yana iya samun wannan a kowane irin lokaci yana daga cikin asar da ake kawa na Ibrahim bin Adham a ba Ishaq wasu suka zo wani bawan Allah ya samu wasu mutane ce da su ni fa babu wani irin zunubi a ban kasa da yake min wahalar aikatawa ina tsammani zuciyata ta yi lalace wanda ba yanda za a yi shirya ya shige ta suka ce to ba mu dai san ikon Allah ba amma ga aba ishaq can ga abu ga ishaq bin adaham can da ibrahim bin adaham da za ka je maka wa'azi muna kyautata zaton usulobin wa'azinsa ya sanya zuciyarka ta iya yin kauci ta karɓi tuba ta koma ga Allah ya ce shi ba wanda zai iya mai wa'azi ya shiryar da shi suka ce to ka dai gwada shi ne je same shi ma da nau'in isgilanci ya ce an ce mun wai idan kai mun wa'azi zan iya shiryuwa ko za ka gwada don ina ganin ina so in shiryu sai ya ce da shi ai shirya a hannun Allah ta Allah shi ke shiryar da wanda ya amma dai duk irin zunuban da kace kana yi da za ka kiyaye wasu abubuwa guda biyar da ka je ka aikata duk abin da za ka aikata ya ce in ce da kai babu irin zunubin da ba zan iya aikatawa ba ka ce abu biyar kaɗai ya ce kwarai inda za ka kiyaye abu biyar ka je kai abin da za ka yi ya ce to faɗe su ya ce na farko in za ka saba ma Allah ka je inda Allah ba zai ganka ba kwata-kwata sai ka saba da san rai ya shiru kun ga ya ba shi damar yin tunani irin tunanin da su guna ko ba sa ya ce inda Allah ba zai ganka bai ce kwarai ya ce to ai ban san wannan wurin ba ya ce aiki ko ya ganka sai ka nemo tun da kai ke so ka yi zunubi ya ce to ba zan iya na farko ba sai dai na biyu na san bai sai kai wannan wahala ya ce to na biyu su shi ne in za ka saba ma Allah ka je kasar da ba ta Allah ba ce sai ka saba ya ce a ina ake samun ce ce ta ma nemo ta zaki kun ga yana kokarin kusanto tunaninsa zuwa ga inda ya kamata sannan ne sai ya ce da shi gaskiya ban san wata kasa da ba ta Allah ba ya ce to in ko wannan ba zai yiwu ba sai dai ka iya kokari ka yi abu na uku wanda shi ne karkaci komai daga arzikin hannu don abin kunya ne yana kallon ka kuma kasansa sannan ka ci arzikinsa kuma ka kafa ya ce karkaci daga arzikin da yake na Allah ya ce to ai mutuwa zan yi ya ce to kasan za ka mutu kenan kuma ka kisa ba mishi ya sai ce abu na hudu in har ka san cewa za ka saba mishi yana ganin ka a kasansa ka ci arzikinsa tunda kana cin arzikin su to iya kokari ka tanaji karfi karfi mai tsanani akwai lokacin da zai turo mala'iku su dauki ranka ka yaƙe su karka yadda ka fi su lahira dan haduwanka da shi wallahi ba za ta yi ki faɗa masa wannan sai ce wa zai iya faɗa da mala'iku ya ce to abu na biyar kawai ka tuban mu Allah faɗa mishi wannan na biyar ya ce to wannan kan ba sai an jima ba daga nan na tuba zuwa ga Allah kun ga mutumin da ya daɗe a cikin sabo kusanto da zuciyar shi da zurfafa tunaninsa game da Allah ya sa ya iya barin wani abu da dake to irin wannan su munafikai ba sa samu shi na na Allah ta'ala ke siffanta su da cewa suna cikin dukkai wanda suke masu tsare ganin su bai musu wa'azi akwai abin da kai a da kaɗai ya isa ya ka wa'azi wani lokaci ma fa ba sai abu na musiba ko bala'i ya same ka ba kake wa akan yanzu ku ɗauki mutumin da zai ba karatun addini muhimmanci kwata-kwata bata damu da ta je makaranta ta koyi addini ba sai Allah ya kaddara ko kawunta ko mijinta wani ya biya mata kujeran aikin hajji ta je ta ga ruwa da za ta siya sai ta larabci duk inda ta shiga da ta dawo galibin masu zuwa aikin haji da basu damu da makaranta ba suna dawo na kan ce a sai musu famfin islamiyya haka ne ko ba haka ba haka ne so da yawa wanda ya je aikin haji bai tsaya yi karatun addini ba da ya dawo za ka yana da kwaɗayin sanya koma makaranta sai dai kafin kwana biyu kuma noma da nema su danna mutum sai ka ga tunanin shi ya koma wani abu so da haka ya koyi kwa musulmi Allah subhanahu wataala anan ya siffanta su da cewa summun kurame ne sannan bukmun bebaye ne ta yadda furucin su bai zuwa da furuci na alkhairi duk abin da mutum zai faɗa ya zanto ba alkhairi zai faɗa ba wannan gara ma wanda ya shiru ya ce komai ba game da shi shekul islam ibn taymiya Allah ya kansa da rahama yake cewa duk mutumin da yake da yawan surutu yake da yawan magana amma idan ka ɗauki maganar shi ka ɗaura a sikelin shari'a na Allah za ka san da yawan maganganun shi ba su da wani alkhairi ba su da wani amfani ta rayuwa ko ta addini da ce fa hada shaytanu nasu ka ga shaytan wanda yake mai magana guda ɗaya yace haka nan duk mutumin da zai ga barna ana ta barna ana ta saban Allah kuma yi shiru ya yi magana ya faɗi abin da shi Allah yake so a yi ba wanda ake yi ba ya ce to wannan shi kuma shi ne beben shaidan wanda gashi baya iya magana a kan alkhairi kuma akwai mutane da yawa irin wannan kaga Allah subhanahu wataala ya siffanta munafikai da cewa su suna da bebenci wato ta hanyar rashin yin magana wanda take da alkhairi ko kuma rashin yin magana a wurin da ya dace a yi abin da Allah yake so Allah ta'ala ce umyun suna da makanta da yadda sun gani a tarihi wasu sun kamanta irin aikin su amma ba su ce da ba suna gani ko a gaban gidansu ko gani na ma'ana amma duk wannan bai zama to musu wato asalin wa'azi wannan kuma ya faru ne sakamakon rufi na munafunci da Allah a cikin zukatansu kan nazarwa da ala qulubihim ma kanu yafsubun sai Allah ya siffanta sa karshe da cewa wahum la yanfurun kuma su ba sa dawowa zuwa ga imani ma'ana nuna a farko da can suna da imani sai suka aikata abin da ya sanya Allah ya fice wannan hasken imani na su fice gaba daya ya zanto babu shi daga nan Allah ya siffanta da cewa wannan gani nasu ba zai amfane su ba domin ya siffanta ganin zuci a matsayin shine gani ba wai gani na ido ba da yake cewa fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati wannan nau'in munafikai sun fi na farko da Allah subhanahu wataala ya siffanta ke da a cikin waɗannan ayoyi a wani wurin kuma ya ci gaba da cewa ko kuma ya ambaci wasu nau'in munafikan na daban a aya ta sha tara inda yake cewa auka sayyibin ila sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Allah ce ko misalin irin waɗannan munafukai ana siffanta su ne da nau'in wani irin mamakon ruwa da yake sauka minas sama'i daga sama wanda a cikin ruwan fihi zulumatu akwai tsananin duhu saboda hadari ne mai tarin yawa wa ra'du kuma ruwan yana sauke da asalin tsawa mai tsanani wa barqun da walqiya wanda sanadiyansa ya ja'aluna asabi'ahum fi adani suke sanya hannuwansu yatsunsu a cikin kunnuwansu suna toshe kunni saboda tsoron abin da ke cikin wannan tsawa min sawa'iki na daga abin da ke cikin tsawar waki hadaran mauti kuma suna sanya hannuwan na a kunnuwansu ne don tsoron mutuwa amma sai Allah ya ce su kwana da sanin cewa wallahu yuhibbu kafiri Allah yana kewaye da kafirai da iliminsa da sanin dukkanin hali da yanayin da suke ciki wannan ayar ita ma malamai suka ce yana nuna wani nau'in munafikan ne da nau'in munafunci na daban Allah ya kawo misalin wuta a wancan da bai ko da masallaci sauka da nara ya yi misali da wuta yana nuni zuwa ga munafukan da suke munafukai sansa wanda suke da munafurci da ajiya waɗanda suke kin musulunci waɗanda da za a ba su zaɓi za su ga sun zo kamar sun zo musulunci a bisa kuskure da zaɓi Allah ya ba su dama za su zaɓi su fito a cikin musulmai ba da sun fi so a ce kamurai su kage su saboda su kore ma rayuwa wasu akwai irin na daga ciki kaga ko a magance ko a ɗabi'ance mutum yana siffar da haka mutumin da zai rinka jin yana jin haushi wani abu da shi a cikin al'amari a wannan tambaya da aka yi da mutum da baya son yin hadisi da yawan wasu suna ganin an yi takura da haka a nan garin kaduna akwai mutanen da suka yi biza su tafi kasashe da ba musulmai a duk lokacin wata mamaya su da dawowa sai bayan wata mamaya menene dalilin su ba sa yi haka aka yi ta fama da ɗaya daga cikin sai ɗauki ɗansa ya kai sa amerika karatu yaron ya dawo musulmi ne gaba da ba ba ce shi gaskiya ba zai aure musulma ba ba zai iya rayuwa da musulma ba a rayuwa ya zai ɗauko ta kafin malaman mu suna cikin da aka kira su cikin cikin taunawa duk abin da ake nuna mai ba ta da imani ba ta sallah ga abin da Allah ya ce da sauransu kai yanzu ko karuwa ce ba ka yarka aure a cikin sosai ba in ya buɗe baki sai ce ta iya turanci kuma za ku gane shi babban damuwa su ta iya turanci kuma su malaman ba za su gane shi ya damar da su gane kaga irin wannan musibar ya samu asali daga in addini da iyayensu in addini da iyayensu malamin mu mala abda abba Allah ya kara masa imani da tsawon bada da lafiya da kuma akwai sanda muke magana da shi 2001 lokacin da muke haddar Buhari ina magana a kan mutumin da ya zo shi gaba ɗaya ya bar ya bar fashi da ya ce ya gama shakoliyar da zai daga bayan girma ya kama shi dawo ko da ya dawo ya zo ɗaɗansa suka maka shi an sasa islamiyya su abin da ba su sha'awa ya ce to shi da ba zai gwama ‘ya'yan shi da ‘ya'yan sai dai ya ɗauko mai karantar da shi ma ya mai interview ya yi kwalifayi sai koyar da yara aka zo aka yi ba aka ake koyar da yara wata rana ana cikin musu karatu da bajje za a bi da hajji wata ya zo zai wuce sai ya samu wuri ya zauna har aka gama sai ke yara su tashi su da gida zai magana da malami da aka gama sai ke ce malam wai yanzu dama har yanzu akwai sauran kamar ke wani su kamar ke da shi a Qur'ani Saudiya ba ke wani sabon Qur'ani ba har yanzu ya dauka akwai new version da ake irin na bible yana da har yanzu an an kawo wani ana cikin wani new millennium ya kamata a an samu wani sabo a tsakanin wanda akalla da sun tabbatar yana cikin tsakanin da suke da yana sallah irin wannan abu ne wanda idan mutum ya bari sanda a hankali yake shi ma mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ana bijiro ga kowace zuciya da fitina kowace zuciya kowane ne a wata ruwa ya ce huda da huda lokaci bayan lokaci sai an je ko zuciyar nan aka wata fitina Allah sallallahu ya ce duk wanda ya kunkula fitinar ya tsaya ta abin da Allah ya so zuciyar za ta yi ko ba fara tas waɗanda ba wani fitina da zai yi da matuƙar sama da ƙasa suna ya ce amma duk zuciyar da ke sakaci wannan fitilar ta taba ta bata tunkuɗe ta ba ta hanyar tuba da gudun sabon Allah da ce to Allah ne dubu wani bakin dubu a kan zuciyar idan mutum bai daina ba ya ce za a waye gari zuciyar ta yi baki irin ta koma kamar kifaffen kofi kofi ne da ake tsaye da shi a zuba ruwa a ciki amma sai aka kifa shi kun ga ba wani ruwa da zai shiga ya Allah subhanahu wa ta'ala siffanta shi da haka ko ya ce kofi ne wanda yake cike da ruwa duk abin da ka zuba sai dai ya zube ba dai ya zauna misali zunuban Allah sun cika zuciya duk abin da aka sa sai dai ya wuce shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa irin wannan sai a waye gari mutum ya fada cikin abin da yake wato halaka ne shi ne Allah ta'ala ya siffanta su da cewa kamar misalin ba mako wasu malamai suke a sanyi in yana nufin girgiri amma mafi fassara shi ne mamakon ruwan sama wanda ya sauka bidan sama'i daga sama duke gudunami wanda a cikin shafin duhu na hadarin da ke sama da yawan gaske wa ra'adu da kuma tsawa a ciki wa barkun da wadiya wanda sanadiyar sai da aluna asabi a bincike sanya ya tsunsu fi azani a cikin kunnuwansu min sawa'i saboda tsananin tsawar wadi da ake a cikin wannan ruwa kuma sun sanya waɗannan hannuwa nasu ya tsunsu a cikin kunnuwa ne hadar al-maut saboda tsananin tsoron mutuwa Allah yana sane da duka abin da wato asalin suke aikatawa kamar yadda na faɗa wancan misali na wuta ya yi misali ne zuwa ga kafuran da suke da da suke da tsantsan munafurci ta aƙida wanda suke kin musulunci kuma suke yaƙar su kuma har yanzu suna da zaku ga sun ɗauke su a cikin wanda duk abin da wani wanda yake musulmi ne da ke siffar musulunci da kamala ta addinai za ka ga suna rura wuta a kan lallai sai an ci mutuncinsa sai an ga bayansa sai an yi kaza saboda duk su samu abin da su ran su sannan kuma za a yi ga barna a ban kasa ba za su taɓa magana za a yi ta zinace zinace za a yi ta wani za a yi ta mani waɗannan ma ƙoƙarin sama musu lasisi suke har abin amma daga lokacin da aka aurar da yarinya ƙasa da shekara sha takwas za ta yi alƙalwarsu yana yawo ta kogin su na rubutu a kan dukkan ayoyi da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka ba wanda cikakken sun ba su tafi za ka samu irin wanda da yawa suna musamman in kana hawa social media da ke da za ka ji su ne da yawa ake rubutu ka ji ana daɗi har na waɗannan mutane waɗannan mutane ba za su taba kai gudunmuwarsu a gidan masallaci wani musulmi ba zai taba nagarta su ya bari shi amma duk da aka ce za a dage da wata barna da su ne dan samu farko wurin yin fada da shari'ar musulunci da neman samun mabarna wurin zama da kafar ne waɗannan mutane hakika babu sun hakika shakka babu sun kan fada daga irin tunani da waɗancan mutane su ne sun fadu wato da asalin gudanarci don sun fi sha'awar kafirci da kuma sun fi sha'awar kafiri fiye da wanda yake da su daga cikin sifar munafukai shi ne haɗa kai da makiya don su cimma manufar su samu kuma haka yi duk wani mutum da zai siffanci da addini ne kokarin kawo gyara da yi wa daga mutane su kuma a lokacin za su zara shafukwar a kan duk yadda za su ci da mutunta addini ko wanda mutum ya su sai dai kuskure ɗaya da bai sani da shi ne shi Allah ba a yin jayi a kansa kuma duk mutumin da yake ta abin da Allah yake so ya yarda da shi to faɗa da shi da yake iman nasu da shi ko dai Allah ya taimake shi ko su kuryata Allah ya tallata abin da shari'a take kai a amfana ko kuma a'a sirin jaye a zahiri a duniyance su suna da su nasara amma kuma da ce zama su ke kadewa a ranar alkiyar kaga shi dai nuni da ke asara munafiki rayuwarsa asara ce gaba ɗaya amma mumin babu asara ko ta sakan daya a cikin rayuwarsa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ajaban da abu al'amarin mumin yana kamar mamaki yana da mace na amrahu kullahu da mukkali shi mumin dukkan al'amuran su na rayuwarsa daga ciki ya ce idan a samar da sarra ko shakara da abin farin ciki ya samu mumin da yana mumin dukiya da da an zubar sarrafa Allah cewa za a samar cutar ra idan kuma cutarwa ta same shi ko na rashin lafiya ko na talauci ko na rasa rasu ko makamantan wannan sabara sai ka tafi su da hakuri baya kai karan Allah wurin mutane Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mai samun irin wannan matsayi idan ba mu ba ya Allah ka samu a cikin mu'minai ka nisanta mu da shiga cikin mutane da suka fi mu'minai Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan aya yake cewa kamar ba makon ruwa ne wanda ya sauka a matsayin misali na biyu kenan wanda Allah ya siffanta waɗannan munafukai da shi da cewa wani lokaci munafukai kan dawo su shiga daga imani ma'ana an fita daga siffa ta farko ta wuta wanda shi kula ne gaba ɗayansa wannan kuma na ruwa yana nuna wani lokaci munafukai sukan shiga su aikin alkhairi balci yasa ma suke da wahalar ganewa da yawan kuma yana da gaske abin da na faɗa muku a baya ba ka iya buɗe baki ka ce wani da zaɓi ko sai dai siffofin ayyukan da mutum ke aikatawa suna iya ƙoƙarin ba shi adireshin abin da ajin da shi yake so ya fito a ciki shi ne anan Allah subhanahu wata'ala yake asalin wato siffanta waɗanda munafurcin su wani lokaci suke bayyana gaskiya su kasance a kai wani lokaci kuma su yi shakka koma kan abin da ke kishiyar gaskiya ne wannan kuma shi ne abin da munafikai suka rinka rayuwa a kansa a wannan lokaci yasa Allah ya siffanta shi da matsayin wasu asalin ruwa wanda yake mai sauka mamako shi ruwa rahama ne kaga tun da ruwa rahama ne sai ka tabbata shi da mulmulai kenan da wani lokaci suka kasance tare da su shi ne in sun ga an ci nasara suna tare da mulmulai in sun ga an shiga matsala sun ce wannan daga kawo da mu ko in an ci nasara sun haza da shi da wannan aiko daga wurin Allah ne lallai imani yayi inda an ci nasara yanzu su duk musulmai amma da an zo an samu jarabawa a lokacin kuma sai su sunce su koma wurin waɗanda suke su ba mu'minai ba shi ne Allah wanda sarki ya nuna wannan da cewa wannan abin da kafirai suka aikata da ƙalilan munafurci abu ne wanda yake da matuƙar sharri a cikin rayuwarsu da duk wanda ya sakamanci da su shi yasa a nan sai yake nuna cewa kamar wannan ayar ita kuma tana magana ne akan wato siffar munafurci wanda yake na aiki ba na aƙida saboda zai iya yiwa mutum ya aikata munafurci amma a zuci shi ba munafurci kamar yadda al'amari yake game da abin da ya shafi shi ma kafirci kansa kafirci ba duk wanda ya aikata aikin kafirci da ake kafirta shi a cewa da ya fita sau da yawa wani zai aikata aiki da a zahirin wannan aiki kafirci ne karara amma ba zai wa kafirci saboda akwai da bidai da matakai da dama da ake yi kafin a kafirta mutum kamar yadda akwai da bidai da hanyoyi da dama da ake yi kafin a muna furtar da mu da ce wannan muna akwai da su shi sai ka musamman mutum da shi wani ya ma san abin amma an ba shi ne a baibai dole sai ya fahimci abu hakikalin fahimta idan ya doge ne akan haka to sannan ne kai ma ba kai ne za ka ce wani kafin da shari'a ce take wannan dole sai an gida ba a gani an yi gida mutum da dukkan hujjoji da duk abin da ya kamata ya sani ka san wannan abu da kai annan sulasu ya ce duk wanda ya shiga kuma aya kaza ta tabbatar da haka shi alƙur'ani da kaza da kaza ya ce eh ina sane to me yasa kai ce saboda hakan da ke hakan kake so ko ko wani ne ya faɗa maka ya ce an bayani ya gane sarai kuma ba zan yi ina fata mun fahimta to duk a yi wannan mutum doki da bi a kan sani daga nan ne alƙali zai ke cewa wani ya yi aiki kafin shi ma fa ba cewa ne wani dan wani ne kan wani da aiki kafin zai ce wani ya aiki kafin shi saboda ne an bar masa kofa da zai dawowa zuwa ga asalin wato shi Allah ta'ala shi ya kyau dan wa musulmi dan kun kalli waɗannan ayoyi za mu samu darussa akalla kusan guda goma a cikin darasi na farko shi ne a yadda alkur'ani yake yin buga misali da abin da yake abin kuma da fasaha a cikin kun ga wannan misali da biyu da yi na misalin ruwan sama da ke sauka na munafukai ya nuna suna da sassaucin munafurci a kan mutanen farko ya sa nan su da babu ne ko sun da yake faɗa mana a hadisi da ke nuna cewa akwai ɗabi'un da idan mutum ya haɗa su ya zama munafiki sansa ka ga shi da ɗan ajin farko kenan wanda aka yi sa da su da sannan ya ce duk wanda ya ɗauki siffa ɗaya daga cikin siffofi uku daga cikin siffofi uku da ke mai da mutum sansan munafiki ya samu ɗaya daga cikin halayyar munafiki daga cikin sai kawo cewa idan mutum ya yi magana ya tashi magana ya yi ne karya na biyu kuma ya ce idan ya yi alkawari ya saba alkawari na uku ya ce da aka yi rubutu da shi fajirci ya wuce gona da ke a cikin abin da aka yi shi na rikici da tsarai Allah su mamu ya tafi wanda ya samu ɗaya daga waɗannan siffofi ba akwai siffar da za su a tare wanda kuma ya haɗa su duka ya zama tabbatar da sun yi rubutun da da Allah ya suke wannan misali da Allah ya bayar ya nuna mana a gwanin cewa na alƙur'ani sannan kuma munafiki idan kun kalla a yadda ayoyin suka nuna shi ne wato dukkan wanda ke munafurci yana rasa hasken rayuwa yana rasa samun sukuni da cin nasara na rayuwa saboda musulmai sun suka gano su za su ƙara yadda da su su ma waɗancan da yake so koma cikin su ya more su idan ya koma rayuwa da su su ma ba za su ciki da shi ba saboda suna tsoron kada wata rana reshe zuwa da dukiya zai kai ma gobe labarin hali da suke ciki har a cutar da su sannan in mun kalla a nan shi ne ayoyi suna nuna cewa a farkon musulunci munafikai sun musulunta saboda asalin wato abin da ya shafi kawai jin daɗin rayuwar duniya munafikai suna tarayya da musulmi da kuma da samu duniya dan da sun imani da lahira da za su kuma munafikai da musulmi tarayyar su da musulmi kawai don son duniya kuma duk ran da mutuwa ta rasu su wannan jin daɗin musulmi ya kare saboda munafiki yana shiga kuma sai dai a yi hakuri da shi har ta Allah ta kasance amma kana sama shi za ka fito barnan da kuma shi ke na za a rasa gida shi shi Allah da kansa ya sai da fito masa da rabata da kirkinsa sahabbai sun rinka cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna mana su mana mu yanka su gunduwa gunduwa kawai mu kashe su duk Abuja a samu a musulunci kai tsaye babu manafari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ai sai a ce Muhammad yana yanka su don su da kashe su dan haka shi rahama ne a cikin menene rahama za su fitar da ku a ɗaukin da darajar za a je a kiyama ku a aljanna su su Allah ka suke sannan darasi na hudu za mu ɗauka waɗannan ayoyi da su munafikai ba sa amfana da wahayi saboda sanadin munafiki duk ayoyin da Allah ke faɗa mu da lafi da lafi aminu ta da ban amana kun imani ba aljanna ce kuke jira duk da kuke jira ba a ba a jira sanin wala ta fara a nan sai kake nema a duniya ga aljanna ta kafiran ta wanda a cikin ta akwai hidimar da kun kuke da taɓa jin labarin ne idan ka bai taɓa ganin hidima irin hidimar aljanna ba zuciyar ka bata taɓa tunanin akwai ba irin wannan jin daɗin ba an baka abu ya burge ka an sake kawo shi ka ce irin sa ne ka ci ka ji a'a ba shi bane da wani wata shari'a me yasa ba za ka jira wancan gidan wanda ba ta karewa ba inda ku yamfa ko duk abin da ke wurin ku ba zai kare ko ka mutu ka bar ko ya gudu ya bar wa ma inda ma ni ba sai ka ba mu cikin Allah baya kare me zai hana ku imani da mutane wancan amma ina ai wahayi baya amfana su saboda ba ta lafiya su ba su abin da ke gaban su ta cikin kawai duniya Allah sannan abu na biyar da cikin dan salamu kan cewa sanin gaskiya kaɗai baya amfana mutum idan ba yi kauya ga mutum duk abin da mutum zai tara da ilimi da san ilimi da san gaskiya ba aiki da shi ba wanda ba a amfana Allah ta'ala ya karɓo da masu kuma cewa a kan ilimin su duk da aka da zai amfane su ba ya sa bai sa zai samu mu rinka roƙon Allah a kan ilimin da ya ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afara aika man tafada ilaha min hawa wa azallahu Allah ala ne wanda ya rufe sabuwar da ya ake kai Allah ta ala ce sai muka fatar da shi a kan ilimin nasa da to haka wani ke ce halin da na kai ko da a ce sun san gaskiya kaɗai baya wadatarwa har sai mutum ya je ka wuya zuwa ga abin da ke gaskiya da abu da wannan shi ne abin da ke fitar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sanda suka ga gaskiya suna jinta suna yarda da kuma suna jin da sannan sai darasi na shida da za mu ɗauka shi ne za mu ɗauka su muna kuma suna rayuwa ne a cikin yiwuwa nan nan nan nan da kai saboda duk mutumin da bai da matsaya ina zai tsaya ne zai yi a rayuwa wanda ya shiga cikin rubutu in suka yi nan babu in suka can babu nan mu na fi rayuwarsa na ƙara ne da komai a rayuwarsa idan mutum ya rasu za a duba da babu wani abu da ya tsira na da alkai kawai matafiya ya dinga yi ai da yana tare da suwa ne ya samu karayar kungiya shi ne kuma kuma da wani ke da mulki su ne a gaban goshi idan ana karɓar mulki na fita daga jam'iyyar da ke da a yi masallacin su wani ke zuwa da wani ya fara kashe yaran da sai goma can shi ke nan rayuwar ba ta da wata na ɗaya ba a gina ta a kan shi Allah ne shi cin nasara yana buƙatar da ta ce cin ka samu tabari tsaya ta abin da ba ruwanka da sauƙi ko wahala wannan ba su ɗauki ma'aunin gurbin da shi ne ya dace da abin da Allah ya ce in har ka fahimci abin da Allah ya ce da kawai ya haƙuri ka tsaya a gurin ka ci nasara ba a auna nasara da yawa ko karan ko yawan jama'a ko karan ko yawan jama'a ko karan ko ma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana an nuna masa al'umma a ran alkiyama yadda za su kasance yace wani mutum ya wuce shi kadai da ya tambayi mala'ika jibril waye wanda aka ce annabi tun da ya zo ya ta wa'azi shi kadai ya rayu har ya mutu babu su ne ba shi amma ga shi ne zai wuce aljanna wannan ina fata mun da wuce to kamar haka yake aka rubu da gaskiya in ka ga gaskiya kawai ka tsaya akan ta kai Allah ya taimake darasi na bakwai shine hanyar gaskiya guda ɗaya ce amma mata hanyoyin suna da yawa ka ga yadda mulamuka ke ta magana kuma ku gane duk mutumin da ke tsaya kan gaskiya yana riga kowa hutawa a rayuwa saboda ko sanin ka aka aka san ai kawai wala kai eh dan an kaza ba zai kaza ba zaka ga duk wani datti ba zai zo shi amma aka san kana da kwashe kwashe shi ke nan kowa ya dinga zuwa ya loda maka dashi da tinka ta masa da mun kana wa Allah wannan hanyar gaskiya guda ɗaya ce cikin hanyar wahayi kuma amma bata shi suna da hanyoyi da dama don haka dole da tsarin Allah da ta fada ma bata darasi da tafsira mu dauka a cikin waɗannan ayoyi shine a zaman munafukai da muminai da amfani su da saboda munafukai da ya kamata duk wanda ya zauna da mutum ya yake dole ne ya zaman sa da shi zaman sa da shi ya zanto ya yi masa amfani saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mumini dan kadan ne a karan kansa amma yana da yawa yana tare da ni da dan uwansa mumini dan kadan ne a karan kansa amma mai yawa ne shi tare da dan uwansa saboda duk da ya rauni yan uwansa za su taya shi su daga shi gaba na tara shi ne za mu fahimci cewa akwai ishara a cikin waɗannan ayi a kan cewa duk wanda ya san gaskiya ya kau da kai da barinta ba al'amarinsa ya tsara ya ƙara shiga a ɓatar da ta zai masa wata ba a san mutum da san gaskiya ko da kasan wanda ya take gaskiya to ya fi samun tsanani fiye da wanda ba zai san ta ba tun a farkon lokaci gaba da goma na ƙarshe da za mu tsaya a kai shi ne a zuciya ta tabbatacce kuma makantar zuciya tsanani fiye da makanta na gani wanda kuma makantar zuciya nan shi ne makanta wanda yake asalin wato na munafunci abin da za mu ɗauka a nan dai duk abin da aka shige ke zuwa ga munafunci da za a ba abin da abin da ya kamata da sanya ya kuce shi da yaƙe shi kamar yadda yake yaƙe wanda zai haifar masa ransa saboda rayuwa a cikin imani shi ne rayuwa amma rayuwa a wajen imani da nagarta wannan rayuwa ko ta yi daɗi a farko